yakuna wajilun su da mu mu da hausa sai mu fassara kha'if tsoron Allah ko khashiya tsoron Allah wajiluna yakhafuna Allah to sai dai amma aka shiga can ciki a harshen larabci suna dan bambanci kha'ifuna ma'ana suna tsoron Allah subhanahu wataala an ga kuma wajilun to shi alwajal shine tsoron Allah wanda ke da raurawa na zuciya ittirabun qalb ko kuma ittirabun nafs to wannan shine alwajalu ko kuma kenan wajiluna suna tsoro da Allah subhanahu wataala ke mu labari masu imani wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna Allah subhanahu wataala ke cewa wanda idan ayoyin Allah suka zo suka karanta sai ka same su wajiluna banda tsoro haka na zahiri to har zuciyarsu can ciki sai sun ji ba dadi walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun su masu imani su ne masu imani game da ayon ubangijinsu menene aya shine alama ka kalli sama ka kalli ƙasa don kaga girman Allah ka dibi halittun Allah don kaga hikima ubangiji subhanahu wataala ka dibi dan adam yanda Allah ya yi shi da kafa tun daga kanshi har ya zuwa kafa zaka ga hikima Allah subhanahu wataala sai kaga cewa lalle Allah ya cancanci bauta ay yu'minuna bi ayatihi suna iman da ayon Allah alkauniyya in an ce ayoyin Allah alkauniya su ne abinda suke na kaun alkaunu shi ne kamar ka ce sararin subhana da sama da ƙasa da rana da wata da halittu da duwatsu da itatuwa da dabbobi da ƙwari komi sai ka ce e lalle Allah ya cancanci abota ta mushi saboda waɗannan halittun shi ne kenan ayoyi ne akwai kuma al'ayatu shar'iyya ko kuma ayatihi a shar'iyya su kuma su ne abinda manzannin Allah suke zuwa da su a zo da halak a zo da haram a zo da shari'a ta wajibi a zo da shari'a ta sunna a zo da shari'a wanda ba ta wajibi ba ko kuma ayoyin da suke cin alkur'ani cewa mu yi nan gaskiya ne ko kuma mu yi wannan ya cancanta mu yi kaza Allah ya ce a yi mu bar kaza Allah bai ce ba mu yi wannan daidai ne wannan sunna ne wannan bid'a ne to su kuma wannan su ne ayoyin Allah wanda suke na shari'a to shi mai imani bai raba waɗannan biyun dukansu sai imani da ayon Allah kuma imani da shari'a Allah subhanahu wataala summa taba'a ala a'malihim as-salihah bi tabi'il ikhlas sannan sai Allah subhanahu wataala ya sanya ma ko kuma ya huto da wani salo wanda ke nuna cewa lalle su bayan Allah na gari aikin da suke akwai ikhlasi shine yi dan Allah tsantsa wa huwa as-salamatu min ash-shirki qalilihi wa kasirihi shi ne wohinta daga shirka da shirka kaɗan da shirka da yawa tsagirihi wa kabirihi da kuma ƙarami da babba faƙala sai Allah yake cewa wallazi na humbi rabbi la shirku kenan ayar da Allah yake cewa masu imani game da ubangiji su ba sa shirka la ya abuduna ma'ahu ghairahu ba sa bota ta ma Allah tare da wani bal yuwahidunahu suna kadaita Allah wa ya'lamuna suna sanin cewa annahu la ilaha illa huwa al-ahad samad Allah shine kadai al-ahad kuma shine as-samadu wanda duk wani mai bukata wajen Allah ne yake neman bukatar shi baya karkata zuwa ga kowa wa man kana kazalika mala yace duk wanda ya zamanto wannan shine halin shi baka shirka da Allah kuma ga ikhlasi kuma Allah kadai kake bauta tama faƙad balagan nihayata min tahqiqit tauhid to kai kama kanka albishiri bawa mai imani in dai kai aiki dan Allah kuma aikin da Allah yake so kuma wajen Allah kada kake neman agaji da taimako to ka kai ƙarshe wajen tauhidi wannan shine abin da ake so kuma zaka samu ladan Allah malam sai ya ce almujibu lidkhul janna bighairi hisab zaka shiga aljanna ba tare da hisabi ba to kaga wannan babu wani adirin shi a ce su wane irin yanda wasu suke mana takaice abubuwan akan cewa su wane wane ne irin masu alaka da shehunai ɗariƙu inda jinin shehu ne inda jinin wannan waliyin ne wanda ake girmama ana kambamawa ko kuma wanda ya zo da wata ɗariƙa wai kamar su ne za su shiga aljanna bigar hisab su tuna an tsarkake su su kawai 'yan aljanna ne to shi kuma abin yana alaka ne da aiki ka samu ikhlasi ka samu yi dan Allah kuma ka samu shari'ar da Allah ya ce a yi shi ita kake yi ko ba ka nema a wajen kowa to wannan shi ne kowane ne inda ya cika wannan sharaɗin ko mai imani ne shi aljanna zai shiga da gairi hisab ya ce wa malla fala to kaga kenan in dai baka yi ikhlasi ba na daya baka yi shari'ar da Allah yake so ba na biyu kuma kana neman wani abu a wajen wani Allah to kenan bakka ciki shine wa malla fala kenan duk wanda bai kasance ba cikin abin da muka bayyana in ji malam anan baya to fala kenan baya shiga aljanna bi gairi hisab to kaga kenan wani yana nuna mana matsayi da girma na tauhidi wazalika li'anna al'amala min haisu min haisi hiya la tasihhu ma al-akbar duk aikin da kai indai akwai shirka babba to batta zamantowa aiki kai ne kake bauta ma wani wanda ba Allah ba kai ne kake neman agajin wani wanda ba Allah ba ko kuma kana mu'amala kai tsaye da wani aljani a matsayin shirka da Allah to wannan kaga kenan shirka ne akbar to shi da sai mala ya ce la ta siho aikin kama daman bai kullu ba bai zama aiki ba saboda kai mashirki ne wayya zubilla Allah ya kare mu da shirka ya ce fa'in salima mil akbar duk mutumin da ya wuhinta da shirka babba fa'in al'amala la ta zakku wa la ta nammu illa bi salamati min al'asghar to kuma yanzu in baka da shirka babba to shi kenan aikinka ya karbu to kuma idan aikinka ya karbu to akwai tasgiya da ake so aikin ka samu tazkiya shine tsarkakewa a girmama ka a karrama ka kuma wala mu kuma aikin bai samu annumu shine ziyada yace illa bi salamati min al-asghar to kuma yanzu sai an samu cewa baka shirka karama mije da shirka karama ita ce riya kai sallah dan a gani kai azumi dan a hodi kai karatun qur'ani dan a yaba ka a ce lallewa ne dangare ne yayi karatun qur'ani to kaga anan kuma baka da tazkiya baka na annama ziyada kuma baka da salama to dole sai ake son ikhlasi ya zamanto daga cikin imanin mutum duk aikin da zaka yi shine wallazina hum bi rabbihim la yushrikun kenan ko shirka babba ko shirka karama sai mu koma saman mala ya kawo hadisi an husayn bin abdurrahman qala kuntu inda sa'id bin jubair فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدكت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه شعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع wannan hadisi shi ma kamar dalili ne akan cewa in kai abinda wannan hadisi zai karantar da mu za ka shiga aljanna ba tare da hisabi ba kenan kowa buɗe Allah ya samu daga ciki Hussein bin Abdurrahman to shine sai malaye lamba ɗaya anan wane ne shi rahimahullahu ta'ala shine ibnu ammi Mansur bin al-Mu'taz bin Abdullah bin Rabi'a وقيل ابن عتاب بن فردق السلمي أبو الخزيل الكوفي أحد العالم يعني لك تكون من يمن يمع لمي سننو ومن كبار أصحاب الحديث يعني لك تكون من يمن يمع لمن حديث ثقة يعني ثقة نشي حديث نشي حديث ننغتتشي ثقة yana bukatar ya zamanto mai harda yana bukatar ya zamanto mai amana bai taba yin ƙarya ba a rayuwar shi ko baya mance abin da ya ji na hadisi duka wani ana tattara cikin kalmar siƙa mana yardadde ne wajen harda yardadde ne wajen karatu yardadde ne wajen amana ba ya ci amana ba ya hudu magana ya ce manzo Allah ya ce alhali annabi bai ce ba ko ba ya ci amana ba ya rage magana manzo Allah bai kara ba ya rage rawa an jabir wa ammar wa sa'id bin jubair wa ghayruhum kenan wannan kaman malaman shi wanda ya rawaito daga gare su wa anhu shu'ba to kamar ka ce suwaye malaman shi ko kuma suwa suka rawaito daga gare shi shine shu'ba da imam sauri da jama'a yana babban malami ne Allah subhanahu wataala kuma ya albarkaci rayuwar shi ya mutu shekara 136 yana da shekara 903 ya rasu tsira Allah da mutunta tabbata gare shi yana ya shekaru Allah subhanahu wataala ya albarkace shi to shine ana zamne kala sai yake cewa kuntu inda sa'id ibn jubair kana shi wannan husayn ibn abdurrahman yace wata rana muna zamne a wajen sa'id ibn jubair shi kuma sa'id ibn jubair shine rahimahullahu ibn hisham alwali al-asadi maulahum kenan al-asadi in aka ce maulahum kaman a cikin su yake amma asali ba na ba ta ba cikin kabila yake ba ko ya zama to bawa ne in an enta shi kuma yana cikin su sai a ce maulahum abu muhammad imam al-faqih malamin fiqh wa kana min jullati ashabi ibn abbas kenan yana daga cikin yawa-yawan ɗaliban abdullahi da abbas rawa anhu wa an ibn zubair wa ghayruhuma ruwaya daga abdullahi da abbas daga abdullahi ibn zubair da wani su wa anhu wanda kuma suka rawato daga gare shi ibnahu akwai iyan shi guda biyu abdul malik da kuma abdullah ƴaƴan shi ne kuma su ma suka zamanto malamai suka rawato daga gare shi wa abu ishaq wa ya'la wa jama'a qutila bayna yaday al-hajjaj sanata 95 akwai fitina wanda wanda ta faru tsakanin musulmai da shugabanci nan da can to shi wannan rahimahullahu ta'ala sa'id ibn jubair an kashe shi da rundunar da hajjaj ya zo da ita wanda kuma sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai malamai na aqida sun bayani akan cewa ita wannan fitina wanda ta faru dukkan su sahabbai ne da wanda aka kashe da wanda ya kashe rashin fahimta ne na abin da ya shahi mulki saboda mulki ba karamin tashi hankali bane ko ba karamin abu bane tun dama balle kuma yanzu to sai zaman to an kashe shi to me ya faru shine malam sai yake cewa fama amhalahu Allah ba'dahu wa lam yazuq gamadan hatta mat shi wannan hajjaji ana sa shi daga cikin tsagera yayi abubuwa na mamaki yayi abubuwa na ta'addanci to shine malam sai yake nan tunda ya kashe wannan sahabi Allah bai raga mishi ba fama amhalahu ba da tun da ya kashe wannan kuma bai taba rihe idan shi ba don barci walam ya zo gamudan barci dai lahiyayye bai taba yi ba tashi hankali ya same shi ya kashe sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe musulmi an yi yaki an yi kaza har makka ya kai hari wanda kuma wuri ne na harami hatta ma ta hayya mutu to wannan wata azaba ce wanda Allah ya mushi tun a nan duniya duk da haka kuma shi ma malamai suka ce kuma yana da hasanatu nashi kuma yana da wasu abubuwa kyawawa nashi to shi da irin wani abubuwan na shugabanci in ya faru wata guguwa ce sai wanda Allah subhanahu wataala ya kare shi to sune malamai na aqida sai suka ce abin da ya faru tsakanin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na la nafudu fihi mutum bai kutsawa ciki saboda wasu Allah musu albarshi na aljanna sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai na hadisi sun ce kulluhum udulun to sai mutum ya shiru da gobe kiyama Allah subhanahu wataala shine zai hukunci tsakaninsu ya ce kuma wa ru'uya fil manami faƙila lahu ma fa'ala Allahu bik an gani a cikin barci irin abubuwa na mamaki sai aka ce wai kai hajjaji mi Allah ya yi da kai irin wannan abubuwa da kai ya yawa faƙala sai ke cewa ƙutultu bi kulli katilin kataltuhu ya ce tun mutumin da aka da na kashe sai Allah ya raya ni an kashe ni kuma sai a raya ni kuma sai a kashe ni wurin wani wanda na kashe duk mutanen da ya kashe in ɗari ne in ɗari biyu ne sai an mushi rai ɗari biyu kuma an kashe shi wannan wai kayan a zo na sa'id ibn jubair sai ya ce wabi sa'id ibn jubairin saba'ina katla shi kuma sai da ibn jubair dalilin girman shi da darajar shi yace da shi kadai sai da aka kashe ni so 70 a kashe ni a raya ne a kashe ni a raya ne wa iyaza billah to saboda haka abin da ya shahi kisa abin da ya shahi wannan abu ne mai girma kada mutum a matsayin shi ne mai imani a ce jinin wani a hannun shi wanda ba karamin matsala ba ce to wannan yana nuna mana matsayi na sa'id ibn jubair sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya faru da shi a wannan lokaci na fitina malam sai yake cewa ta na ci gaba hadisin faƙala ayyukum ra'al kawkaban ladin qadda bariha wane ne ya ga tarmamuwar da ya waɗu jiya kenan aka ce me ake cewa irin wannan abin da yake zauwa na mashi aljannai lokacin suna zuwa sama suna jin magana na gaibi wata rana sai ka ga tarmamuwa ta yi haka abin da ake cewa wani kibiya to su ne ake halibi Allah subhanahu wataala ya waɗannan tarmamu don su zama to kamar kariya da sama to shine sai aka ce wane ne shi sa'id ibn jubair yana zaune da cikin mutane sai ce jiya na ga wata tarmamuwa sai ce wane ne ya ganta shi ma da ya ba da labari wa qultu ana yana shi hussein bin abdurrahman sai ce ni ne tonan kahin mu juya lamba na uku kenan ma'anar wane ne ya ga tarmamun da ya hado jiya shi ne samala ya ce ai kaukaban rujima bihi tilkan laila wanda aka yi jiwa da shi aka jehi aljannai a wannan dare walƙa'ilu huwa sa'id ibn jubair wanda ke tambaya wane ne gani sa'id ibn jubair shine ke tambaya wal kawkabu najm da kawkab da najm shine tarmamuwa in qadda bi ma'ana al qazifu bil qafi wad dad ay saqata jiya wane ne yaga tarmamuwan da ya hado yace kun wal bariha hiya aqrabu al layla madat kaman daren da ya wuce kenan daren jiya daren sudu daren ladi wanda ya wuce jiya shi ake cin albariha qala sa'alab wa ghayruhu daga cikin malamai na lugha harshen larabci suka ce yuqalu qabla az-zawali ra'aytu al-layla in kaman kahin rana ta wada kahin zawali yayi kaman jiya kenan sai ka ce laylatu ams laylatu ams amma yace wa ba'da az-zawali ra'aytu al-bariha in kuma misali rana ta gusa kenan daga azhar abin da ya gaba zuwa la'asar har ya zuwa dare sai ka ce bariha kenan daren jiya kenan dai a takaice kawai an gajanci bariha ana ni da shi daren jiya ne wane ne daga cikin ku daren jiya ya ga wannan tarmamuwa wanda ya faɗo ya ce wahiya mashaqqatun min ar-rabaha idza zala wa fihi fadilatu salaf kenan mushtaqqatun min bariha idza zala shi kalmar bariha ma kenan zawal shi kanshi ana kiran shi haka to amma wannan hadisin daga cikin abinda za mu fara ɗosanowa daga horko-horko mala ya ce kahin mu nisa akwai fadalan salaf wafihi fadilatu salaf salaf su ne magabata na gari sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da wanda suka biyo su da kyautatawa yace wa anna ma yarawnahu min al-ayati samawiyya la ya'udunahu 'adatan abinda suke gani na ayoyi na sama ba sa daukar shi kaman abu wanda yake faruwa yau da gobe al'ada yanzu ka gamu mutum kawai in ya ga wannan turmamuwa sai dai ce kawai na ga wani abu ya wuce haka baka tunanin ya aka yayi ko menene Allah yake so ya nuna aya ce ai tarmomon wannan ayoyi ne Allah ya bamu labari cewa daga cikin abubuwan da Allah ya halicci turmamu akwai rujuman lishayatin akwai kuma zinatul lissama to wannan in ka kalle shi ya kamata ka ga girman Allah kaka dauke shi kawai abu ne wanda faruwa yake ai jiya ma na gani yau ma na gani kuma akwai addu'a ta musamman na zikiri da ake yi bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah bari dai su sahabbai ko kuma magabata na gari in suka ga irin wannan abun sai su san cewa aya ce daga cikin ayoyin Allah to qultu ana ita wannan kalmar sai shine malam sai ce ai Hussein bin Abdurrahman ana ra'aytu wane ne ga tarmamu sai ce ni na ganshi summa qultu amma inni lam akun fi salah sai ce amma da na gan shuha ya ku jama'a ba ina cikin sallah ba ne haka yake musu kenan saboda daddare ne akwai abin da za a yi na dare kyamuleli ne mine ne azkar ne yana abubuwa na ibada to saboda ya ɓoye ma mutane sai ce ya ku jama'a amma ba sallah ba ne ki to shi ne sai mala ya ce alƙa'ilu huwa hussein khafa an yazuna an yazunna alhadiruna annahu ra'a alkawkaba almunqad wa huwa yusalli ya ji tsoron kada a mai zaton cewa wai yana sallah ne wanda suke zamani a wajen nan da ake bada labari tun da jiya yana hulke kenan sallah ce yake a mutumin kirki ne ashe mai kiyamun lele ne sai shi ma ya zira kan shi to salaf ba sa daga cikin wannan kullum aikin da suke na ibada suna tsoron kan wani ya gani don kan riya ta shiga ciki ya ce wa amma bi takhfif harf istifham bi manzilati ala shi wannan amma kamar ala ne kamar da ake ce ala ku saurara kowa ya kawo hankalin shi ya ce fa'iza waƙa'at inna ba da ha kusirat duk lokacin da kake karanta kalmar larabci sai kaga amma to in kaga inna a gabanta to kasara zaka mishi kenan ba anna ba zaka karanta sai ka karanta inna wannan dai duka bayani ne na harshen larabci ya ce aula hamzatul lil istifham ko kuma kaga hamza ta istifham kina ita ce ta alama tambaya kamar a ma ita kuma wannan ma ismu bi ma'ana shay yace ai zalika shay'un haqqun dan wanka ce wannan abu ne wanda yake tabbatacce yace wa ala hadha tuftahu anna ba'da ma ba'daha wal ansabu huna al'awwal kenan wani lokaci in misali a ce ma ne sai ka ce ma anna ko kuma ma inna sai dai mala ya ce na farkon yahi na farkon yahi gamdawa shine wal ansab to ka ce ma amma sai ka ce inni kenan baka ce ba anni to wannan dai duka ko anni ka ce daidai ne a wani harshe da larabci to shine sai ya ce walakin ne liduktu ya ku jama'a ba sallah ba nake yi a'a kunama ta cije ni ko kuma ciji ne ya sare ni shine ma'ana liduktu yace bi dammil lami wa kasriha yuqalu ladagathu al-aqrab wa zawatu sumum in aka ce kalmatul ladaga ana ni da duk abin da yake da dahi kenan maciji kunama su wane ne wanda suke da dahi ko wani zumuwa ko wa duk abin da zai sa ma zai cije ka kuma yana dahi to wani duka ana sa shi layin alladagu ya ce taldaguhu ladagan lasa'atuhu kenan kama a ce maciji ya sare shi ai asabatuhu bi summiha ta same shi da dahinta walladagu wallasu wallasu bi ma'ana a harshen larabcin aka ce allasu ko kuma ka ce alladugu ko ka ce allasu duka ma'ana ɗaya ne basu da bambanci a hausa kawai shine cizo ko kuma sara na maciji ko kunama ya ce awul lasu bin nab in aka ce lasu zai iya ɗaukan da haƙori ne ya ce kuma walladugu bil fam kenan ma'anan ana so a rarrabe ma'ana amma dai kusan ma'ana guda ne ya'ani fa'au jabalin ladugu istiqazu da kunama ta cije ni da maciji ya sare ni sai na walka dalilin da yasa na ga wannan tarmamuwa kinan mutane kan kusa kan kuwa ina sallar dare ni la anni kuntu usalli ni ba sallah ba niki wannan wa yayi shi ne wai dan kada a sa mishi shubha cikin aikin da yake to kaga idan mutanen da za mutun zai aiki da dare rika cewa jiya nan guyoyi na ciwo suke wallahi jiya raka'a nawa jiya raka'a nawa ne na sallah ko kuma don na rame azumin nafila ne nake na yi alhamishi na yi ladi na yi wata to kaga mutane da yawa suke bata aikinsu dalilin irin wannan abubuwa shittu shawwal ana ƙara azumi da ma aka yi sallah kwana ɗaya kwana biyu na fara gobe zan ƙare kai nawa ya rage maka haka mutane suke bata aiki to wanda duka abubuwa ne wanda shaidan zai shiga ciki to kun ga su aikin salaf cewa jama'a maciji ne ya sare ni a ko kuma kunama kaga sai ka tausaya mishi ma dan kada ka yi tsammanin sallah yake bariya tana iya shiga ciki to wannan aiki ne na bayan Allah shi yasa kuka ganin aikin su ya zama to aiki karbe a wajen Allah subhanahu wataala amma da yawa mutane suke aiki tsakanin su da Allah sai su zo su bata sai rika gaya ma mutane sai rika cewa kaza ni na taimako kaza gidan marayuwa ne ne ni na saya abu kaza don duka yana daga cikin abubuwan da ke bata aiki sallallahu alaihi wasallam abu labari yace ko sadaka kai kai kokarin boyewa kan hagun ma ta san me dama ka sunna ma mutum haka balle ma wai ka zo cikin mutane ka wani ko menene kai kakka bari na kusa da kai ma wani lokaci ya sani in dai ba wai dan karantarwa ba dan wani shi ma yayi irin naka to wannan sai mala yace walakin ni liduktu kenan cikin hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna ma ta cije ni ko kuma kace maciji ya sare ni qala fa ma sana'ata kaga shi abdullahi bin jubair jubair sa'id bin jubair bai bar shi ba sai ce mashi to kai ko da kunama ko maciji ya sare ka mi kai qultu yace sai nace irtaqait sai nayi ruqiya ai magani ne to me yake ni da shi wannan shine sai yace lafazu muslim akwai lafazi na hadisin wani daban yace istarqaitu ai talabtu man yurqani ko yurqini kawai sai na nemi wane ne zan je ya muni magani shi na rukuya mu kuma yanzu rukuya mafiya da awon rukuya mutu yana ne abin da ya shahi karatun ƙura'ani shi kuma kowanda za a yi da itatuwa maganin gargajiya ko allura za a maka ko ma mine ne zai shiga layin rukuya kenan kama an maka magani ne an kare ka da abin da ya same ka rashin lahiya ne masassara ne ciwon kai ne kuma mine ne to shine sai ce qala fama hamalaka ala zalika to nan mu nura da kyau kaga kenan ba duk abinda mutum ya hodi bane kawai za a tabbatar mai da shi shi kenan sayyid ibn jubair sai ce mishi miye dalilin ka waye ce maka ruqiya ake yi bai bar bai kyale shi ba shine fama hamalaka ala zalika qultu sai nace hadithun haddathanahu sha'bi ya ce ai abin da ya sa ne haka wani hadisi ne wanda imamu shafi ya bada labari to kaga nan da ya ce fahama hamalaka ala zalika nan kasa sai malai fassara ya ce sa'alahu an mustanadihi fi fi'lihi miye dalilin ka kai wannan aiki kaga yanzu mutane sai su rika shigo da abubuwa na bid'a a cikin musulunci in aka ce miye dalilin ka sai ga kaman ana so a ci mutuntun shi wani mako kuma ya ce a irin yan izala ne masu karatun garrama duk abin da aka ce sun ce ina dalili ko miye hujja to kaga aqida ta salafu salih kawai bai yiwa ido rihe wani ya zo ce ma kaza ake kawai ka bi shi dan mi dan mi zaka bi shi dole sai ya kawo dalili to kaga nan sa'id ibn jubair sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan tabi'i ne shi ma yana ganin su sai ne ruqiya sai ce mishi to kai wa ya karantar da kai wa ya ce maka ruqiya ake to shine sai ce hadisi ne naji to kaga ya kawo dalili to amma haka kawai sai mutum ya zo ce kaza addini ne kaza musulunci ne sai mutane su kyale shi kuma a ci gaba da yi yace hal kana muqtadiyan aula ya kasance yana koyi ne ko ba koyi da yake kenan kaga abin da ake so mu yi koyi da magabata na gari duk abin da muke yi yace fa fihi talabul hujja ala sihhati al mazhab kuma ko mutum kaga ya kama wata dariqa ko wata mazhaba yana wani addini kakka kyale shi ka ce mishi me wai me yasa kake kazawa ne ga irin addinin da muka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya karantar ga abin da Qur'ani ya karantar sai muka ga wani ya zo da wani abu sabo to dole mu ce mishi wane wai wannan hanya da kake bi ko wani dariƙa ta ka menene dalili wa ya karantar da kai a ina kaga ana haka in ya kawo dalili to kenan kaga sai a ci gaba da yi addini ne idan bai da dalili sai a mishi nasiha a ce mishi ka ji tsoron Allah ka zo mu bi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Sa'id ibn Jubair ya ce mishi fa ma hamalaka ala zalik qultu hadithun haddathanahu shabi kaga sai ka dalili a naji imamu shabi ya ba mu labari rahimahullahu ta'ala huwa amir bin sharahil kana shi imamu shabi shine amir bin sharahilu wa qila ibnu abdullah ko kenan kace amir bin abdullah bin sharahil ash-shabi al-humairi al-hamadani abu ali wulida fi khilafati umar yana khalifancin umar aka aike shi rahimahullah min kibar al-fuqaha at-tabi'in wa thiqatihim yana daga cikin maimayan malamai na tabi'ai kuma yana shi ma sika rawa an ali wa sa'id bin abi wa sa'd bin abi waqas wa ghayruhum yana ya rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa anhu ko kace daliban shi ko kuma wanda suka rawaito daga gare shi abu ishaq as-sibai wa ash'as wa khalqun kenan daliban shi da yawa ne yuqa yaqulu ma katabtu saudaa fi baydaa yana shi na ce me menene kamar ka ce me ka rubuta me ka rubuta baki a cikin hori yace wala haddathani rajulun bi hadithin illa hafistuhu yana daga cikin mutanen da ya shahara wajen rubutu kuma ga harda Allah subhanahu wataala ya hore mushi kaihin harda yace duk abin da ya ji sai ya hardace shi wannan kuma shi din kayance sika to dama wannan siffar shi haka take to nan da yace ma katabtu sauda fi bayda wannan kamar yana nuna karhin harda ne wanda shi kuma taudiyawa daga cikin malamai suna ba da shawaran akan cewa ma kutiba qarra to abu ne da wanda malaman hadisi sun yi sabani da yawa wai kwakwalluwa harda ne kamata mutum dogara da ita ko kuma rubutu kama aljamu aula kenan mutum ya rubuta kuma ya harrace ka rubuta abinka kuma ka harrace a matsayinka na ɗalibin ilimi saboda ba kuwa bane Allah ba shi rona kayin harda to shi nan kaman kenan bajinta ce kuma Allah ya hore mishi shi dai bai taba dokan me sauda shine alƙalami da tawada a ce ya rubuta a cikin takarda bai taba rubutu ba shi kawai harda yake duk abin da ya ji sai ya harrace shi mata sanata mi'a wa salasa بالرفع فاعل بفعل المخزوف حديث yace ai hamalani ala istirqa'i hadithun kenan da yace ma hamalaka ala zalika qultu hadithun kenan kamar yace hamalani ala zalika hadithun haddathanahu sha'bi to kuma bai kale shi ba sai yace mishi ma haddathakum ai kaga tunda dalibin shi ne tare suke yana karantar da shi malamin shi ne sai kuma yace to tunda kace hadisi ne ya karantar da ku to mi ya karantar da ku kaga kuma amsa tambayar da ya sake mishi yani ashtabi bihi min jawazi ruqya to kai tunda ka ce kai ruqya to wani hadisi ne yazo wanda ya baka dama yace kai ruqya irin yanda ake ne yanzu na ana hudda aljannai mutane ma kusan yin suka karkata ruqya gaba ɗayan ta kacokan kaman yanayin aljani ne kawai babu wata cuta wanda ake ruqya sai aljani shi kuma abinda shayi ruqya magani ne ya shahi komi duk abinda ka sani shi qur'ani shifa'un lil lima fi sudur wata damuwa wani abu ya same ka mara jin daɗi bakka da nutsuwa bakka da kaza kana neman arziki kana neman lahiya kana neman ilimi kana neman kaza duka wannan suna ciki bai takaita ba kaɗai da hudda aljannai to imam shi jubair sa'id ibn jubair sai tambaye shi to menene sha abi ya baku labari wani hadisi ne qultu sai yace nace haddathana an buraidata bin husayn annahu qala kaga kenan yanzu ga hadisi daga sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Buraida shi yace la ruqyata illa min aynin aw huma ba a ruqiya sai kai me ake cewa ayn kambun baka irin wannan ko kuma abinda daga ido yake ayn irin mutane da in sun kalli abu in ba su ce ba tubarkalla sai lalace in ya kalli duk wani abu in dai mai kyau ne ba sai mutum ba ko menene ne ko wani karhe ne zai iya ruguja ko dutsi ne zai iya fashewa saboda abin da yake na idan shi awu huma ko kuma abin da ya shayi musassara to shi wannan buraida ibn hussein shine mala yake cewa ibn abdullah ibn al-haris al-aslami mutawaffi bi maru yanan garin da ya rasu a shekara ta 62 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da yace ba a ruqiya sai daga kambun baka ko kuma masassara shine sai malai ce ai la ruqyata ashfa wa aula kenan wanda zata ba mutun lahiya kuma wanda ta cancanta min ruqyati al-ayn wal huma in dai ruqiya ne za a yi wani kamun baka ya kama shi ko kuma masassara ta mai kaka gida ya kasa warkewa yace wa inna ma khassa al-ayn wal huma likawnihima tasdurani min anfusi khabisa sharira ruhaniyatu shaytaniyah irin wani abubuwan na masassaru da abubuwa na kambun baka mafi yawa ana samun shi ne daga mutane shaɗannai masu hasada wanda suke masu keta ko wanda suke da alaka da aljannai irin mutanen da suke tsahi don su tura ma wani aljanni ya cutar da shi ko kuma su cutar da shi su karan kansu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ambaci wannan biyun amma ba wai don su biyun kadai bane suka takaita sai yake cewa فالرقية بالقوى رحمانية ita ruqiya abu ne wanda ƙarhin ubangiji ne subhanahu wataala cikin hikimar shi ne sai ga ya warkar da mutum mutum bai da lafiya ina karanta mashi qur'ani sai ga ya warke aka mai adda azkar wanda manzo Allah ya karantar yace kan nafs warriq kamar mutum yayi a toha kamar ayatul kursi ana karanta ta a toha a cikin ruwa mutum ya sha ya shafa a jikin shi ko kuma kama mutum addu'a kana toha mishi warriq da dan yawu yawu kadan haka wanda zai fito ba da yawa ba wanda dai lunwashin ka zai taba jikin shi ko hannun shi ne ko ma menene ko kuma hadisi wanda manzo sallallahu alaihi ya karantar da mu ka taba wurin kenan wanda zaka mishi addu'a bismillah arqiq kenan ka taba hannun shi haka ko kuma in jikin ka ne kai zaka ma kanka ruqiya ka taba wurin da kake jin zahi ko tsatsanka ne ko kafanka ne ko kanka ne sai ka rike sai ka yi addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace aula wa ashfa ma yadfa'u al-imaniyya ruhaniyya bihi hadain naw'ain wannan abubuwan guda biyu a rika adda ana tohawa da dan yawo yawo malai yake cewa yana daga cikin hanyoyi wanda Allah yake ba bayo lahiya kenan kamar mutum addu'a shine da Hausa ake cewa kama mutum kanshi sai a kama haka amma mutum addu'a da wannan yana ba mutum lahiya bi izinillah Allah ne subhanahu wataala ke ba da lahiya yace wala yamna jawazur ruqya min ghayrihima min al-amrad to wannan biyun an ambace su na cikin hadisi to amma duk abin da ya zama to cuta ce bai hanawa amma mutum ruqya shine mana wala yamna bai hanawa ya halitta mutum wani aljani ya same shi amai ruqya a karanta mashi qur'ani amai wasu abubuwa wanda ana ganin zai samu lahiya ko a bashi abubuwa na sha ko abubuwa wanda zai shafa wanda duka abubuwa ne hanyoyi ne Allah subhanahu wataala sai zamanto shi yake ba lahiya da sababin waɗannan yace li annahu amrun li'annahu amara bi ruqiyyati mutlaqan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisin da ban yayi umuri ayi ruqiyya ba dole ba sai an ce kan bumbaka ko kuma musassara wa qad raqa ruqiyya sallallahu alaihi wasallama wa qad raqa sallallahu alaihi wasallama wa ruqiyya manzo Allah shi karan kanshi ya ma wani ruqiyya kuma shi ma an mushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ainu hiya isabatu la'ainu ghairahu bi ainihi idza nazara ilaihi shi ko wannan kambun baka abu ne wanda idan mutum ya kalli mutum kuma shi ma mai ainihin bai sani ba bai san ba shine ba irin na maita bane da mutane suke cewa maye ya kama mutum wannan mafi yawa maita tsahi ne mutane suke wani yanayi ne mutane suke na tsahi suna mu'amala da aljannai zai iya sa aljani ya maka ya cutar da kai dalilin alaƙa shi da aljani da kuma irin saman Allah da suke da shirka da suke da Allah amma shi wannan ayin mutum ne zai ga abu ya yaba shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da mu idan kaga mutum a ce ka ce tabarakallah bismillah tabarakallah kenan ka kalli mutum shine ba haushe kita tabarakallah duk abin da ya burge ka duk abin da ka gani mai kyau abu lahiyayye kyakkyawa ko kuma wani sabon abu wani ya ce ma na sai sabon abu ya gwada ma ka ce bismillah tabarakallah ko kuma masha Allah tabarakallah to ya kamata ka faɗi haka dan ka kare kanka daga wannan abun tana yawa kana da baka sani ba dan wanda yake da shi ma bai sani ba amma duk wanda zai ce in na kalle ka zaka mutu ko zan ma kaza to tsahi yake tun da dai har ya sani ko mafi yawa irin wannan abu na maita sai ka ga kan wasu mutane da za a kalle su ko wasu talakawa ko kuma wani wanda aka tsane su a gari ko wasu baki sai a ce mayu ne ba ba su arme ba musu kaza ba musu kaza ana ta koros kuma ta yi ma suka yi kudi ma a ce mai ta mata ta yadda saboda sun zama to masu hali ko kuma suka samu wata sarauta to kaga kenan kawai zance da mutane suke kawai wani in wani abu ya same shi sai a ce maye ne wani ne maye ko kuma akwai masassara mai zahi wanda take samu ta rika sun ba yana kama sunan wani kawai sai a ce maye makwabtansu misali ko kuma a ce kan ya shiga gida sun gaisa a koha idan dole ya shiga gida kwakwalwar shi sai ta iya hararo mushi karshen wanda suka gaisa da shi kawai sai rika cawa ne wani isa ko wani musa sai a cawa wannan musan da muke gani maye shi ya kama shi shi kuma zahin masassara ce ta kai shi zuwa ga wannan to mutane suna suka shiga cikin hayaniya a bata zumunta da wani makwabtaka a ji a yi ta sa wani laya ana ƙura'ani ana waye kuma abin da bai taka ya kara ba ko babu wani adana ilimi a ciki kawai tsabagen jahilci to shi wannan kambun baka akwai shi tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan mutum ya gani ya ce bismillah masha Allah ko tabarakallah sai kai mana ka kare kanka daga wannan shine sai mala yace wala ainu hiya isabatu al-ainu ghayrahu bi ainihi idza nazara ilayhi kallo kawai kawai ya kalla ya burge shi kenan abin sai lalace koda ko mutum ne koda ko wani abin hawa ne yace aduwan kana al-ainu aw hasidan au gairuhuma ko ya zama to makiyinka ne ko ya zama to mai hasada ne cuta wanda take mai shiga zuciyar mutum ta lalata shi ta lalata wanda suke tare da shi babu kamar hasada muguwar cuta ce to ta ita ma wani lokaci ta kai zuwa ga wannan ayin kambun baka fa tu'assiru fihi bi iznillah tana tasiri game da shi wannan abun da aka kalla aka aka yaba ko aka burge amma da izinin Allah wani yana da kambun bakan ya kalli abun so dubu in Allah bai niyawa abin ba zai samu wata matsala ba ya ce fa ya murudu bi sababi ha sai ga mutu ya samu rashin laya dalilin wani ya kalle shi da kamun baka bai ce ba tabarakallah bai ce ba masha Allah wa min asbabil aini an yata'ajjabu shakhsu min shay'in yarahu wa tatba'ahu nafsu yana daga cikin abubuwan da mutu ya ga abu mai kyau kuma ba nashi bane kuma sai ga yana kasan shi abu a cikin zuciyar shi irin mutane wanda ba su da dangana ko kuma suke da cuta ta hasada to so da yawa ana samun irin waɗannan cututtuka a tare da su Allah ya kare mu yace fa yatadarraru zalika shay'un minhu sai mutun ya cutu in abun hawa ne ya accident in mutun ne rashin lafiya kama shi in wani gida ne ya gobara in wani wane ne shi dai sai an samu matsala dalilin shi ya kalla bai ce ba bismillah tabarakallah bai ce masha Allah ba haka kawai ya kalli abun to shi sa a rika sabawa a kowane lokaci kai kanka ka saba ma bakinka cewa duk abin da ya burge ka ce masha Allah tabarakallah akoya ma yara akoya ma mata da sauransu malaci mina ha ta'awuzu billahi min sharri eh yuqalu anhu yuqalu anhu ayu'inuhu fa huwa al'a'in kenan sunan shi wannan a larabci mai ainihin nan al'a'in ya ce iza a samu bil'ain in ya kalle shi wannan kambun baka ya kama shi wayan dafi'u sharrahu bi asbabin kuma muna iya kare kanmu malai shi da wasu sabubba duk wannan koda mai ainu ne ya kalle ka ko ya kalli abinka wani wanda ya burge abin ba zai same ka bi iznillah subhanahu wataala yace daga cikin su shine minha at-ta'awuz billahi min sharri duk mutumin da zai rika kulawa da azkar zikiri na sahe zikiri na mareci kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falaq sana daga cikin zikiri na sahe sana daga cikin zikiri na mareci kul huwallahu ahad uku uku ayatul kursi dukkan azkar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta dan mutum yayi su da mareci za su kare shi zuwa sahiya in yayi su da sahe za su kare shi zuwa da mareci zuwa mareci to amma su da mutane suka yi sakaki kuma abu ne masu sauki amma irin albarkar da Allah subhanahu wataala zai sa a cikin rayuwarka da abin da yake tare da kai na dukiya ne ko ilimi ne ko ma menene za ka cewa abin yana da yawa to amma sai mutum ya dibi cewa zai bata lokaci shi ko minti biyu minti biyar ka kare ya kamata duk mai imani ya kula da irin wannan azkar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma za su kare mu tabbas dukkan wasu abubuwa na kariya da mutum zai basu da tabbas illa wannan wanda manzo Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam illa iyaka kawai a kowanne shi ya rena wani shi addu'a ma gane yake in bai sha wuya kamar Allah ba zai karba ba dole sai yayi yanka dole sai yayi kaza dole sai yayi kaza sai an yi wani abu ne akwai wani tsumbu tsumbu a ciki in ba haka ba kawai bai yarda ba to wannan duka yana daga cikin tsahi idan manzo Allah ya karantar da addu'a kawai kai imani a zuciyarka cewa lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai karba maka kuma Allah zai kare ka siran Allah da amjala tabbata gare shi yayi ruqiya kuma an mishi da mi aka ma manzo Allah ruqiya su ne wannan surori guda biyu kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falaq kuma su ne mala'iku takanas suka sauko daga sama sallallahu alaihi wasallama wani bai yahude mishi sihiri wanda ake ce mishi labid bin asam irin kaman sarce kai da manzo Allah yake sai ya dauki wani gashi yaje yayi kulumboto aka ji aka nasa a cikin wata rijiya to Allah ya sabko da mala'iku guda biyu da wannan surori guda biyu muna ganin su kanana manyan surori ne a ma'anarsu da kuma kariyar da suke babawa shine sai aka ma manzo Allah ruqiya da su wannan surori guda biyu ya samu lahiya to kaga kenan mu wa su ne kamata mu rike amma ka je ka je ka sa wata laya wanda an je an sa ta da wani eh me ake cewa wani gashi wanda yake mai kirawo aljannai ko kuma an sa mata wani abu ko an gama ta da wani abu wanda ke na tsahi ne aljannai suna tare da kai kenan kaga maimakin ka samu kariya da su a kai kana tare da su tunda tsahi ne kake mutun ya dogara da ya kana'a da irin azkar wanda manzo Allah ya karantar da shi diya ni wani kai kawo da zaka rika ka sha wahala yace wasabru alaihi kuma in Allah ya jarabe ka kai hakuri Allah ya jarabe annabawa sun yi hakuri sun ci jarabawa ya ce wa faragul kalbi min ishtigali bihi kuma idan Allah ya jaraba ka kada ya zama to kawai kai baka da aiki sai jaje kaza ya same ni kaza ya same ni ya jama'a mu ga abin da ya same ni kaga wannan tuka bai dace ya kamata ka san cewa kai bawon Allah ne Allah yana iya jaraba ka a kowane lokaci da ya ga dama kuma yana iya janye maka wannan jarabawa a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala manzo Allah ya ce mana ashaddu balana al-anbiya sallallahu alaihi wasallam yace mu annabawa an yi mana bala'i da jarabawa ya ce masassara ma biyu yake irin namu in ciwon kai ne sai an limka mashi so biyu in mami ne ne in wata musiba ce inda za a ce zawa mutane 100 to annabawa 200 ake musu amma kuma suke haƙuri to ga wani ciwon kai kaɗai in yayi sai kowa ya sani a unguwa da gidan mutane yana taraki to ya kamata mutum ya haƙuri kuma kada ka shagaltar da kanka shi ne mana wa istighal wa faragal qalbi min al-istighal bihi akwai wanda Allah ya dora mashi wata rashin lafiya zai iya rayuwa har ya mutu to amma da yake ya kwallafa ma kanshi wannan cutar bai wuce shekara sai mutu kaga diya zagonye ko wani diabetes ko wani tension ko wani me yake wannan cutar mai karya gangawar jiki sida ko wani wane ne akwai cututtuka da yawa wanda suna tare da jikin mutum ba a warkewa amma kuma likitoci suna ba da shawarwari ga abincin da za ka ci ga yadda za ka iya karka motsa jiki karka kaza sai ga mutum ya rayu iya rayuwa to amma wani kawai ga ya mutu rika ci a mu shi kenan a mana gafara a yi mana yahiya cuta kaza ta same ni to wannan abin zai sa ya mutu tunda duktoci suna bayani akan cewa duk in ka ga magani to kama hamsin cikin in ka samu ɗari hamsin cikin ɗari yana daga cikin ƙwaƙwalwa hamsin ne za ka sha magani yanzu duk mutumin da yake ciwon kai kaje ka samu magani ko ma na mine ne in ka balla musamman a ce likita ne wa da ciwon kai nake kawai ya ce amshi wannan kawai ya sha sai ya warke saboda ya sa kwakwalwar shi dama warkewa zai saboda hamsin cikin dari na warkewan a gangan jikin mutum yake amma fa an ka sama kanka kaya mu shi kenan kawai mu dai mun haƙura shi kenan mutane sai su mana gafara lokacinmu ya kusa to watanni zai mutu zai rika ramewa bai iya cin abinci da kyau bai iya hirar da mutane bai iya kaza sai mutuwa Allah ya kare mu to shine malai sai ya ce in Allah ya jarabe ka da duk koma menene kawai ka hudda kaman ba a yi ba kawai ka ci gaba da rayuwa sai ga mace ta tabaraka ko kuma kamance da ita yace wal ihsanu ilaihi mahama amkana kuma ga kyautatawa diyan da ya kasance was sadaqatu wat taqwa kenan daga cikin abin da yake sa mutane lahiya mutane basu gane ba akwai ihsan kyautatawa irin sadaka da ake suna kore bala'i manzo Allah haka ya karantar da mu tsoron Allah kadai yana sa mutum ya samu lahiya a ce kai tsabagen tsoron Allah yake tare da kai to Allah zai sa maka lahiya wa tawakkul alaihi ko kuma mutumin da yake dogaro da Allah wal iqbalu ilaihi duk abin da ya same ka ka huskanci Allah kanka sake kai jaje ko ga ma wani dukkan bawon Allah shi ma mabukaci ne babu abin da zai maka wa ma'rifatu anna al asbaba kullaha bi yadihi subhanahu wa ta'ala kuma kasancewa duk sababi a hannun Allah yake shi zai bada lahiya ko da an dauke ka an tai ture da kai wajen wasu likitoci nawa aka yi soyayya a zo da gawansu su ba su suke ba da lahiya ba su sababi ne Allah shi ne ke ba da lahiya saboda kada kada ka dami kanka ka roki Allah subhanahu wataala sai ce wal huma ita kuma wannan kalma hulama huma bi dammil ha wa takhfif al mim kana sai mu ce huma ana ni da ita ne al mim al hayyatu wal wal aqrabu wa shabuhuma yadda abin da ke da alaka da wani summu misali a ce wani dahi ko kunama ko maciji ya ce awul sunmu awul ibra ka yace kai ko allura ma irin wannan da ake ma mutum dukkan dai abin da ya shahi magani wa fi ruwayatin min alhayyati wal aqrab kenan in kaga an yi ruqiya to ana nihi da wannan akwai cututtuka diya wanda ana yin ruqiya dan a samu lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lahiya to duka abin da ake na ruqiya musamman a lokacin yanzu ya kamata kuma mutum a matsayin shi na mai imani mai aqida ka tsaya ka rika dibawa da kyau akwai yan cuwa-cuwa na rukiya mutane ma suka ma mutane ko wannan akan abin da shayi wannan musamman a ce wani naka bai da lahiya kaza za ka bada kudi kaza za a amsa a wajenka kaza za ka yi kaza za ka yi alhali kuma rukiya manzo Allah sallallahu ya karantar da mu kuma a wani lokaci an samu wata mace ta zo take rukiya a gidan manzo Allah manzo Allah ya ce a kirawo ta ta zo ta baje mu gani miye take cewa a bakin ta me yake fitowa sai an wadi an ji kakka sake kaje rukiya mutumin da yake karatu ko abin da ke karantawa baka ji ba a kunna ka me yake jiwa ka aje yana kira aljani ne kai baka sani ba ana nema a huda aljani ashe kirawo shi aiki ko kuma ayi aiki da wani kasan makwantai ko wani jinin haila ko wani rubutu ko wata kasar gabas ko kasa ta magangama ko kasar wane ne abubuwa da yawa na tsubbu ne kakka sake wani ya ce ma da shi ake rukiya kawai rukiya qur'ani ake karanta zunzurutu sai azkar wanda manzo Allah ya karantar da mu duk mutu ya wuce ma wannan to an fara shiga hanya wadda take tabata ce ka tsaya ka tsare da kyau ko da naka bai da lahiya kuma abinda aka hiso ma kama kanka kai da kanka marar lahiya inda ya iya karanta qur'ani kowace aya ce ba sai an kebance ba yayi ta karantawa Allah zai ba shi lahiya aya guda a cikin alqur'ani qur'ani ce yayi ta karantawa yayi ta karanta kuma balle a ce yayi azkar ko balle a ce kai uba ne danka ne me yasa ba za ka karanta mashi qur'ani ba ko kuma a ce mata ce ɗanta ne ko kuma a ce misali mata ce mijinta ne bai lahiya don muke buka mashi rukiya ba ko kuma a ce ɗa ne baban shi bai lahiya kuma ya iya ƙura'ani kai ɗan kai sai ka karanta ma babanka a da ta ma hi karɓuwa amma mutane sai su ta yawo aje nan aje nan aje nan ana ta kashe kudade wannan kudaden ba su suke wara lahiya ba ko kuma inda kake zuwa mutane su jiya an rashin lahiya same su sai su kidime wai dole sai sun yi wani motsi za su samu lahiya a Allah ne ke bada ka tsaya ka dangana da irin azkar wanda manzo Allah ya karantar da kuma alqur'anin Allah in dai abin da shi aljani da sauransu Allah ya tirar da mu mutum zai samu lahiya Allah shine ke wada lahiya da fata abin da muka yi daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wataala gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah